الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin komai da komai gaba ɗaya wanda ya sake kaddara haɗuwarmu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar lahadi 28 ga watan almuharram shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin daidai da hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda ya yi dace da ashirin da biyar ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da tara da aihuwar annabi Isa alaihi salam lokaci ne wanda muka saba gabatar da darasi na loga daga cikin wannan littafi mai suna makamatul hariri da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala satin da ya gabata mun gama makama ta goma sha bakwai ita ce alƙahatsariya kai tsaye insha Allahu ta'ala a yau za mu tashi farkon makama ta goma sha takwas wadda ake kiranta da suna asfinjariya an dangana ta ne zuwa wani birni na irakul ajim wanda ake ce mata finjar قال المصنف رحمه الله تعالى حكى الحارس بن همام مالا الله يجيك أنسى yake cewa harf ɗan hammam ya yi hikaya annahu qala lalle shi ya ce kafaltu za ta marratin mina shami anhu madinatas salami wani lokaci na dawo daga birnin sham ina nufatar birnin bagdad lafazin kafaltu wato min alkuful ne alkuful shine dawowa daga bulaguro don haka masu dawowa daga bulaguro ake gaya ma ayarinsu a ce masa kafila jam'unsa sai a ce kawasil an gane ko shine ya ce na dawo wani latti daga birnin sham anhu ina nufatar madinatar salam birnin bagdad wannan suna ne daga cikin sunayenta fi rakbin a cikin wani ayari min bani numair na wata kabila da ake ce masa ake ce musu bani numair bani numair wato kabila ce wadda take mashhura a cikin larabawa an gane ko shine wato farazdak ne yake ma jarir zambo yake cewa fagabbi barfa innaka min numair fala ka aban balagta wala kilaba lafazin anhu wato minan nahu ne daman mun wuce da sanin cewa kalima ta annahau tana ɗaukan ma'ana hudu a harshen larabci daga cikin ma'anarta wato shine alƙasdu shine ce na hauna na hawa darika ya habibi wajadna na hawa alfin min raqibin wajadnahum uwatan na hawa kalbin tamannaw minka isman min na hawa min sharibin wa rufqatin uli khairin wa mairin yace da jama'a waɗanda suke ma'abuta dukiya wa mairin wato da ciyar da dukiyar mair wato shine sadaka lafazin alkhair anan wato dukiya kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa kutiba alaikum idza habara ahadakumul mautu in taraka khairan khairan anan ay malan kamar can kuma wa innahu li hubbil khairi la shadid wa ma'ana abu zaidin saruji uqulatul ajlan tare da mu akwai abu zaidi na birnin saruja akalar mai gaggawa ma'ana ukulatul ajlan shine mai tsare dukkan wani magaggauci daga cikin ayari wanda ya yi azarbabi wato ya ringa tsanantawa cikin tafiya ya wuce raunana to abu zaidi shine a gaba sai ya tseda shi an gane ko ita tahiya ta jama'a iyawa ce ba a buƙatar masu gaugawa su yi gaugawar da za su bar raunana a baya sai dai a yi tafiya tsaka-tsakiya uqulatul ajlan wato shine mai tsare dukkan wani magaggauci wasalwatu saklan wato shine mai mantar da mai wabi lafazin asakalan wato an gane ko jam'i ne na sakla ko kuma ka ce sakil ma'ana mace wadda take mai wabi wanda duk in ta haifi ɗa baya rayuwa illa kasancewar ana amfani da wannan kalima akan dukkan mutumin da yake da bakin ciki mai tsanani kamar irin bacin rai irin na waccan mata tare da cewa dai alkadari ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda babu yanda za a yi da shi dole a karba da hannu biyu shine ce wa salwatu saklan shine mai mantar da dukkan wani mai bacin rai dangane da bacin ransa ma'ana a cikin ayarin duk wani wanda yake mai damuwa abu zaidi shine zai masa abin da zai faranta masa rai wannan ku daman haka ake bukata ya kasance akwai wanda in kana cikin hali wanda yake mawuyaci zai iya kwantar ma da hankali wa ujubatu zamani kuma shine abin mamaki na zamani wal musharu ilaihi bil banan shine ake nunawa da yatsotsi duk wanda ake nunawa da yatsotsi to ya taka rawar a zo a gani ya kai wani fage na a zo a gani shine yace wal musharu ilaihi bil banani fil bayani shine ake nunawa da yatsa wato fil bayani wajen iya zance fasadafa nuzulana nuzuluna sinjara yake cewa saukar mu ga birnin sinjar sai yayi dace da an aulama biha ahadu tujjar ɗaya daga cikin 'yan kasuwa sai ya shirya walima ta musamman fada'a ila ma'adubati hiljafala min ahalil habarati wal fala wato sai ya kira zuwa ga walimarsa aljafala kira wanda yake haɗaɗɗe min ahalil hadarat dangane da 'yan birni walfala da 'yan ƙauye kowa da kowa sai da aka kira baki ɗaya hatta sarat da awatuhu ilal qafila har sai da gayyata shi tana su zuwa waɗanda suke 'yan dawowa daga bulaguro nan kenan mun ganshi alkafila jam'un saqawafil wa jama'a fiha bainal faridati wan nafila ya hada tsakankanin wato farilla da nafila a cikin walimar ma'ana manya da kankana an gane ku tare da cewa akwai wata ma'ana ta daban ma'ana duk abin da yake tilas ne a same shi a cikin walima da wanda yake matsayin nafila ne duk sai da ya hada a cikin walimar komai na jin daɗi akwai falamma ajabna munadiyahu lokacin da muka amsa ma dan gayyatarsa wa halalna nadiyahu muka sauka a fadarsa a habara min at'imatil yadi wal yadai sai ya halarto da abincin da ake ci da hannu ɗaya da wanda ake ci da hannu biyu abincin da ake ci da hannu ɗaya shine kamar irin misali abinci da ake shiryawa wanda ko baya yiwuwa dole sai da hannu biyu shine irin naman kaji da irin nama wanda yake gashashe dole sai an sanya wuka an yanko an gane ko ma halafil fami abin da yayi daɗi a baka wa hadiya bil'ai kuma yayi kyawu a ganin ido abincin gashi daddaɗan abinci ne kuma a ido ya kayatar thumma qaddama jaman sai ya gabato da wani tangaram an san tangaram ko yawa ko ka ce aset ɗaya ne ka anna duk da cewa aset ɗin ba hausa bane ba kenan shine tangaram ko ka ce faranti ka anna ma jummi da minal hawa'i ka ce wato an kera shi ne daga iskar da take gudana sararin sama da ƙasa an gane ko iska ce wadda idan kama bai isa ya nuna maka ba saboda wannan kenan kamar an kera shi da wannan iska ta tsakankanin wato sararin sama da ƙasa au jumi'a min haba'i ko kuma an tattara shi aka kera wato da ƙura wadda take ta taga alhaba wadda in ka buɗa taga wato za ka hango wani kyalli yana tashi na ƙura in iska in hasken rana yana shigowa cikin ɗaki to ka ce tamkar irin wannan ƙura ita ce aka haɗa saboda kyawu aka ƙera wannan tangaramfin ausi ga min nuril faba'i ko kuma ka ce an ƙera shi ne da hasken wato sararin sama au kushira ko kuma ka ce an talo shi ne minar durratul ba wato daga farin gwal wa qad udi ala fa'ifal na'imi yace hakika an ba tangaran kin nan ajiyar linki linki na dukkan wani kayan jin daɗi an gane ko lafa'if jam'i ne na wato lufafa shine wato abu wanda aka linki shine jam'in sa sai ka ce lafa'if lafa'ifan na'imi wato linki linki na dukkan wani kayan jin daɗi shine min laffa ya liffu sai a ce laffan wa dummika bi tibil anini ka ce an shahe shi da turare wanda yake cikakke a wajen kanshi wasiƙa ilaihi shirbun min tasnim ka ce an koro masa wa yake cewa wasiƙa ilaihi haƙiƙa an koro masa shirbun abin sha min tasnim wato na tataccen ruwa tasnim wato sunan wata idaniya ce ta ruwa daga cikin idanun ruwa na aljanna yake cewa wa mizajuhu min tasnim wa safara an mar'a wasini wato wannan tangaram ya bayyana dangane da magana wadda take kyaukyawa wa arji nasinin da tashin kanshi irin na tatacciyar iska ta gabas falamma qaramat bi mahadar hishahawat lokacin da shahawa ta ƙunu da sababin halartowar wannan tangaram wanda aka haɗe shi da nau'i nau'in abinci wa qarimat ila makbarihil lahawat hanka wato ta ringa tantawa saboda jarraba shi ma'ana hanka ta ringa kwaɗai dangane da jarraba wannan abinci abinda ake cewa allahawat jam'i ne na luha wato shine ɗan nama wanda ke kasancewa ƙarshen halitta da makogoro shine ake cewa hanka an gane ko ta ringa tantawa ila makabarihi don jarraba wannan abinci kowa sai yake a fara wa sharafa an tushanna ala sirbihi lagarat ya kusanta a karkasa algarat masu kai farmaki ala sirbihi a bisa garken wannan abinci asir wato shine garke fa anna lana sirbun ka anna mi'ajahu azara da warin filmu na ilmu zayyali wa sharafa ya kusanta an tushanna da za a karkasa algara masu kai farmaki ala sirbihi a bisa garken abincin wayunada ya kusanta a ringa kira inda na habibi wurin kwacensa ya nasara ku yi maza ku zo ku ɗaufansa ku zo ku ɗaufansa wannan ya nasara kalima ce wadda larabawa suke amfani da ita a fagen daga a lokacin da suka rabauta da abokan gaba sai a ringa ya nasarat ma'ana ku yi maza ku zo ku ɗaukansa ga su sun shiga hannu ana faɗar haka na shaza abu zaidin kalmar jinun abu zaid sai ya yi tsalle yadda ka san tamkar mahaukaci an gane ko tamkar mahaukaci ga ya san kai falusi zuha sun manafsuha lahama annashar shi ne ka ɗaukaka abu sama sai ya yi tsalle yadda ka san tamkar mahaukaci wata ba'ada anhu taba'u da babbi minan nuni ya nisanci wannan tangaran irin nisantar damo dangane da kifi ba yanda za a yi damo da kifi su haɗu domin kifi baya rayuwa a dokar daji dole sai a cikin teku shi kuma ko ina damo yana iya rayuwa yanda ka san ba za su haɗu abu ɗaya haka abu zai da yi tsalle ya nisanci wannan tangaran farawa dinahu ala an ya'uda muka nemi cewa ya yi maza ya dawo wa Allah ya kuna ka kudarin fi samuda kar ya zame mana kamar kudaru a cikin kabilar samudawa wanda ya kashe taguwa ubangiji ta'ala ya hallaka alƙaryar baki daya idan ba afa asqaha fa qala lahum rasulullahi naqata Allah wa siqiyaha an gane ko kar ya zame mana kamar kudar a cikin samuda wato shine suke cewa ya kashe taguwar annabi salih fi kudara kenan in ya tashi kenan shi kenan bayan da za a yi in ya zama musu kamar kudaru ya zama to matsiyaci kenan ya dawo ya zauna a ci abinci faƙala sai abu zaidu ya ce wallazi yunshirul amwata min rijali na rantse da ubangijin da ke tayar da matacci daga cikin kaburbura lafazin arrijam jam'i ne na rajam wato shine dutse an gane ko duwal watsai ma'anarsa a nan wato shi ne kabari ina rantsuwa da ubangijin da ke tayar da matacci minar rijami daga cikin kaburbura yake la'udu ba yanda za a yi na dawo duna raf'il jami in dai har ba a ɗauke wannan tangaran ba ba yanda za a yi na dawo falam na jid buddan min ta'allufihi ba mu samu wata makawa dangane da lallacinsa wa idrari halifihi da cika rantsuwarsa fa'asalnahu sai muka ɗauke wannan tangaran wal uqulu ma'ahu sha'ilatun wato hankulan jama'a ta ɗaukaka tare da wannan tangaran kowa kallon su wa dumu'u alaihi sa'ilatin hawayen jama'a sai gudana yake akan ɗauke wannan tangaran din an gane ko ma'ana ibrar halafihi shine suka rantsuwar sa kenan bayan da duk dubarar da suka yi na cewa ya dawo wato sun kasa ya ki dawowa kenan dole a cika masa rantsuwar sa domin in ba a ɗauke ba in ya dawo ya zauna dole kafara zai yi shine yake cewa falamma fa'a lokacin da ya dawo ila majsanihi zuwa madurkusassa wa kalasa ya kubuta mimma a sanihi dangane da ɗaukan zunubinsa kenan inda ba a ɗauke ba ya dawo kenan sai ya yi kafara sa'alnahu lima kama sai muka tambaye shi don me ya tashi wani ayi ma'anan istarfa aljama saboda wace ma'ana ya nemi cewa a ɗauke wannan tangaran ɗin faƙala sai ce inna zujaja nan mamun yake kusan da cewa shi tangaran wato altataccen annamimi ne wa inni alai yake ni ko na yi rantsuwa tsakanina da ubangiji na muz'a awani shi yau da shekaru Allah ya gumma ni wa namuman maqamu kar wani mazauni ya hada ni da annamimi a gu daya fa qulna lahu sai muka ce masa wa ma sababu yaminika sirra menene sababin rantsuwarka wadda take mai nacewa an gane ko wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun wa asarru wastakbaru istikbara menene sababin rantsuwarka mai nacewa wa aliyatakal harra menene wa aliyatakal harra menene sababin rantsuwarka wadda take mai kona zukata faqala sai yace innahu kana liya jarun yace wani makwauci ya kasance gare ni lisanuhu ya taqarrab halshensa na kusanta ta saboda daɗin baki wa qalbuhu aqrab yace amma zuciyarka kunama an gane ku a halshe ya bayyana su amma a zuciya ya ɓoye kiyayya wa lafzuhu shahadun yanka wato lafazin bakinsa dan daɗi ka ce farar zuma ce wadda take mai kake ruwa wa sab'uhu koyayyen al'amarinsa sun mummuka wato guba ce wadda take nunar ka jiki an gane ko guba ce wadda take nunar ka jiki familku sai na karkata limujawaratihi saboda makwabtar da nake da shi ila muhawaratihi zuwa canza yau da shi wazkarar na ruɗu bi mukasharatihi da yaji haƙoransa fi mu'asharatihi dangane da mu'amalar da muke tare da shi an gane ko sai na roƙi a ce nake tsammanin masoyi ne wasu tararki na roƙi bi mukasharatihi dangane da yaji haƙora fi mu'asharatihi dangane da yin mu'amala da shi yaji haƙoran da yake mun nake ganin cewa ai abokin hulɗa ne wasta hawatini qudratu jumlatihi li munadanatihi wato tsalle tsallen jirginsa wasta hawatini sai ta karkatar da ni li munadanatihi wato domin yin abota da shi jimla wato shi ne wato jirgi an gane ko kuma sannan kufai ana ce masa jimla jam'in sa sai ka ce jimal ga ya san kalla zusta hawatu zusta ya ne fil ardi hayran shi ne yake wasta hawatu ne kudratu jimlatihi dan na tsawon jirgin sa wasta hawatu ne sai ta karkatar da ni limuna da matihi wato domin yin abota da shi ga ya san cikin hadisin da yake cewa iyyakum wa kadira ad-dimal قالوا يا رسول الله وما كبراء الدمن قال المرأة المرأة الحسناء في منبت السوء في المنبت السوء yake wa azrati ne ku da ake sinatihi yake cewa yaudara ta alamar sa wato sai ta suna ne bi munasamatihi dangane da yin hira da shi kama zai tuhu sai na cuɗanya da shi wa in bi annahu jarul mukafir cewa a matsayinsa a wajena makwabci ne wanda yake na kutu da kutu mukafir wato makwabci wanda yake katanga ɗaya shi ne ake cewa jarin mukafir wato kama zan ci hutu na ke ɗanya da wa indi a wajena matsayinsa annahu jarin mukafir makwabci ne wanda yake na kutu da kutu فبان أنه أقاب في الأمر يبين أشي جداتا لكافر wato mai karya fuffuke don ta yi farauta ma'ana sai ta linke ta yi ƙasa ƙasa kamar yadda ne kamar yadda zai faɗo ƙasa za ka ga lokacin da ya linke fuka-fukansa shi ko idan yana nufin warke ne yake wa alastihi na hango shi ala annahu hibbun a bisa cewa shi masoyi ne mu'anis mai gobe cewa dangane da masoyinsa fa zahara sai al'amarin ya bayyana annahu hubabun a shi shi mutijiya ce mu'alis wadda take mai kawo tara an gane ko mutijiya ce wadda take mu'alis take mayaudariya kenan wadda take kwanto sai ta kawo tara wa ma lahatuhu wato nai cin abinci tare da shi mumalaha shine kamar yadda ka kawo abincinka na kawo a hada a shine mumalaha wato nai cin abinci da shi wala a alamu yace ni ban yi sanin annahu lalle ashe shi wannan makwabcin nawa inda naqadihi a lokacin jinjinarsa mimman yufrahu bi faqadihi ai yana daga wanda ake farin ciki dangane da rashin sa ma'ana mutum ne wanda in ya hallaka mutane za su yi murna domin malalaci ne wa aqartuhu wato nayi shan giya da shi al'uqar ita ce giya walam adari yace ban yi sanin annahu cewa shi ba da farrihi bayan jarraba halinsa mimman yutrabu yana ɗaya daga jama'ar da ake murna lima farrihi wato saboda gujinsa an gane ko yace walam adari ban yi sanin annahu cewa shi ba da farrihi bayan jarraba halinsa mimman yuqrabu yana ɗaya daga wanda ake murna bi mafarrihi wato domin gudunsa wa kanat indi jariyatin yace kunji ya kasance a wajena ina da wata kuyanga la yujadu laha fil jamali mujariya ba a samun wata kuyanga mai takara da ita a wajen kyau a wajen kyau ba a taɓa samun wadda za ta iya yin gasa da ita la yujadu ba a samun mujariyatun wata mai gasa laha gare ta fil jamali dangane da kyawun halitta in safarat in har ta bayyana khajilan nayran rana da wata dukkan su sai su ji kunya idan ta yaye huskarta wa saliyatil qulubu bin niran wato zukatan jama'a sai su ƙone wato saboda wutar soyayya dangane da wutar soyayya duk lokacin da za ta bayyana wa in basamat bai wannan tawa idan ta yi mulmushi azrat bil jumal sai ta wulakanta da gol sai ta wulakanta gol duk kyawansa wa bi al murjan sai a saida al murjan bil majjan a fara kuɗi banza an gane ko sai a saida shi a banza kyauta za a ringa ɗauka a bada al majjan shine a baka abu ba tare da ka ba da masanya ba wa bi al murjanu sai a sayar da kayan ado tsakiyar da ake ce mata murjan bil majjan wato wannan fara a hausa ko me ake ce masa yace wa irranat a banza sai a saida shi a banza to ba tare da an ba da wani abu ba yace wa irranat yake cewa idan ta kware ido ta kalle ka yace hayyajatul balabila sai ta binciko dukkan wato wani wata musiba wadda take cikin zuciya an gane ko ma'ana dukkan wata musiba ta tunani sai ta motsa maka ita wa haqqaqat sihra babila sai ta tabbatar maka gaskiyar sihirin wato babila an gane ko birni ne daga cikin wato birane wanda ake malamai suke cewa su ne wanda Allah ya saukar da wato harut da marut dangane da fitina da Allah tabaraka wa ta'ala yi niyyar jarrabar jama'a shine dangane da dabo wa haqqaqat sai ta tabbatar maka sihira babila wato sihiri na babila wa in naqaqat idan ta yi magana aqalat lubbal aqil sai ta dabaibaye hankalin dukkan wani mai hankali wasan zalatil usma min al ma'aqil sai ta saukar da wato binsirire ne daga kololuwar dutse al ma'aqil jam'i ne na ma'aqil wato shine kololuwar dutse an gane ko wa in qara'at ma'ana wai daɗin zancenta ne zai sauko shi daga sama wanda kalla ne ka ganshi a ƙasa shi bin surun dutse a usum wa in qara'at yake cewa in har ta karanta alqur'ani kafatil mafquda sai ta warkar da mai ciwon zuciya wa ahyatil mau'uda wato sai ta rayar da yarinya wadda aka binne ta da rai wannan misali ne karin magana ne larabawa suke sanyawa saboda kyawun lafazi suke cewa kai lafazin na ai zai iya tayar da wadda take cikin kabari ma'ana wadda aka binne ta da rai wakiltaha za ka zace ta utiyat cewa ita bai wannan an ba ta min mazamiri ali daud wato murya irin ta annabi daud alaihi salam saboda daɗin murya an gane ko mazamir jam'i ne na mizmar abinda ake nufi da shi shine murya ainihi kuma duk wani abun busa kamar sarewa ko wata algaita shine ake cewa mazamir ali daud anan ana nufi shi kanshi annabi daud alaihi salam ta ce an ba ta murya irin ta annabi daud wa ina gannat idan ta rera waka zalla ma'abadin laha abdan wani mawaki da ake ce masa ma'abad sai ya zamanto matsayin bawa ne gare ta bai kai ba a faɗa an gane ku bai kai matsayin da za a faɗa dangane da wakila suhu kalli isa haka wa bu'udan sai a ce nisanta da daɗa nisanta ya tabbata ga isa haka shi ma ne daga cikin wato mawaka shine an gane ko wannan wannan ishaq ibn ibrahim al-mawsili ɗaya ne daga cikin mawaka wato na wato khalifa wannan wannan khalifofi waɗanda suke na a wannan daula abbasiya wai in har ta rera waka shi wannan ishaq wakila sai a ce masa suhukan nisanta ya tabbata gare ka wa bu'udan da daɗa nisanta ga ya can fasuhukan li ashabis fa'ira yake wa in zamarat yace idan ta rera waka an gane ko abaha zunamun inda ha zaniman wato zunam sai ya zamanto hankaka mai da kwan wani naka a lokacin rera waƙarta zanin shine mai da'awar abin da ba nashi ba utullin ba da zalika zanin an gane ko ka yi da'awar cewa kai abu kaza naka ne alhali ba naka bane ko wajen danganta ka ce kai ɗan ƙabila kaza ne alhali kai ku baka cikin shi ne yake wa in zamarat idan ta rera waka zunam wani mawaki da ake ce masa zunam abu ha sai ya zamanto zaniman mai da wani naka inda ha a wurin rera waka ta sai ya zamanto a ce shi daman duk wakar da yake ma sata ce yake ba'ada an kana lijilihi za'iman bayan ya zamanto shugaba ga mutanen zamaninsa wajen rera waka wabil iqrabi dangane da wato rera waka za'iman malamunci ne bayan ya zamanto malamunci duk a lokacin da ake bukata zai iya rera waka yace wa in raqasat idan ta yi rawa amalatil ama'ima sai ta karkatar da raunna anin ru'usi gabarin kawunan dattawa wa an satka sai ta mantar da kai raqasal hababi wato rawa ta kunwa fil ku'usi a cikin gidauni yace fa kuntu na kasance azdari ma'aha humran na'am ina wulakanta garke na jajayen raƙumma tare da wannan baiwar tawa ko da za a ɗauki garke na jajayen raƙumma a bani ba zan iya bayar da ita ba la'an ya hadiya Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am an gane ko humr jam'i ne na ahmar an gane ko an na'am sune jajayen raƙumma sai ce wa uhalli bi tamalliha jidan ni'am yace ina ƙawatar da jidan ni'am wuyan an ni'am dukkan wani jin daɗi bi tamalliha da sababin jin daɗi da wannan baiwa wato lafazin an ni'am jam'i ne na ni'ima an gane ko ina ƙawatar da dukkan wani wuya na jin daɗi bi tamalliha dangane da jin daɗi da wannan baiwa wa ahjubu mar'aha an shamsi wal qamar ina sha makance maganarta dangane da rana da wata ba na so su masu hangota wa azudu ina kore zikiraha labarinta an shara'i samar dangane da titina waɗanda suke na hirar dare ko hira ta yi hira ta cikin dare ita ce dai ake ɗauko tsohon tarihi ya ce amma kore labarinta nake bana bana furtawa wa ana ma'a zalika ya ce ni tare da haka ulihu ina nacewa min ulihu ina tsoron min an tasiriya bi rayyaha rihun kar iska wato ta tafi da ƙanshinta an gane ko ta shaƙa ma jama'a aw yakhuna biha satihu ko wani boka da ake ce masa satihu wato kar ya buga ƙasa wato ya ba da labari dangane da ita yace duk tsoro nake dangane da haka kenan ina tsoron kar iska ta tafi da kanshin da ta shaƙa ma jama'a kuma ina tsoron kar wani boka da ake ce saɗihu wato yayi diba ya ba da labari dangane da ita aw ya nimma alaiha barqul mulihun ko kuma walƙiya wadda take mai walƙawa ta yi annanimanci a kanta ma'ana ta bayyana ta fattafaka sai aka yi dace liwashkil hazzi almabkhuf saboda gaugawar rabu wanda yake tawayayye an gane ko almabkhus wannan ismul maf'ul ne min albakh an gane ko wala tabkhasun nasa ashiya'ahum yake cewa fattafaka sai yayi dace liwashkil hazzi almabkhus saboda gaugawar rabu wanda yake tawayayye wa nakadi tsali'i wato shine da wahala ta afali tauraro almanhus wanda yake na kalula tauraro mai wutsiya kenan lafazin annakad shine wato gurbata al'amari na afali wato shine tauraro almanhus wanda yake na kalula ga ya fi yaumi na hatin mustamir yace an an faqatni bi wasfiha huma yalmudani yace bugawar giya sai ta sanya na yi furci bi wasfiha dangane da bayani dangane da sifar wannan baiwa inda jarin nan ma a wurin makwabcina wanda yake annamimi ma'ana jiya suka sha da yi bugu sai ya bashi labarin wannan baiwa sun masabal fahamu ba'ada ansari da fahamu sannan sai fahimta ta dawo mun bayan kibiya ta riga ta fita daga cikin bakanta magana in ta riga ta fita ba ta dawowa fa ahasastul khabala yake cewa sai na ji bannar da na yi a cikin zuciyata wal wabala da irin musibar da na janyo ma kaina al khabal wato ita ce banna la tattakhizu bi qalatan min dunikum la ya'lunakum khabalan wa duma anikum wa bai'ata ma'udi a zalikal girbal na sani tuzartar abin da aka ba wannan maraki wato na ajiyar labari ba yanda za a yi aji algirbal shi ne maraki ko kuma ka ce ta ne duk ne bai da anni yake sai dai cewa ni ahatuhu na yi alkawali da shi ala akli ma lafaftuhu a bisa ɗaure abin da na yi masa bayani an gane ko lafazin da na masa to na ƙulla alkawali da shi akan cewa ya ɗaure duk da ina cikin buguwa amma sai da na masa wannan alkawali wa an ya hafafa sirra na yi alkawali da shi a bisa cewa ya kiyaye wannan asiri walau a hafaftuhu ko da zan iya fusata shi wani lokaci walau a hafaftuhu ko da na fusata shi fa za'ama sai ya raya annahu ya khuzunul asrara cewa shi yana taskance asirrai kama ya khuzunul la'imud dinara kamar yadda malalaci ke taskance kamfe kudadensa baya ci baya sha kuma baya taimakawa kama ya la'imu kamar yadda malalaci ke taskance addinara kudadensa wa annahu la ya hatikul astara ya rai cewa aiki baya keta sutura ma'ana duk asirin da aka ba shi bai ya yayatawa walau urrida ko da an bujiro da shi ne an yali jannara cewa ya kutsa cikin wuta fama ina gabara ala zalika zamani illa yawmun aw yawmani yake cewa babu abin da ya wuce akan wannan zamani da muka zauna muka bugu na bashi irin labarin bai wannan tawa yake ce yini ɗaya ko yini biyu hatta bada ila amiri tilkal madara sai ga makashi ya yi maza ya bayyana a wajen shugaban wannan alƙarya wa wali hazil maqdura wato da shugabanta wanda yake ma'abucin ƙarfi wanda yake na mulki an ya tafi da baba ƙailihi wato a bisa cewa abin da yake an gane ko wato sai gaugawa sai bayyana kenan ila amiri tilkal madara zuwa shugaban wannan ƙauye wannan alƙaryar wa wali hazil maqdura wato da shugabanta wanda yake ma'abucin ƙarfi na mulki an ya tafi da baba ƙailihi shine sai ya nufaci kofar wato dagacinsa ƙail shi ne gwanto mujaddidan yana mai sabanta masa har da khailihi abin da yake bukata a bujiro masa da ɗan dawakai ma'ana a bashi wasu 'yan rakiya su tafi tare da shi wa mustam'iran arida nailihi yana mai neman ruwan girgije na kyautarsa an gane ko ma'ana zuwa yayi wajen wannan shugaba ya je kofar dagacin yana buƙatar a bashi waɗanda suke 'yan rakiya fadawa zai kai labari wajen wancan babban shugaba warta da ya nemi an tashabahu tuhfatun tula'imu hawahu wato wata tsaraba wadda za ta dace da son zuciyarsa wato ta abuce warta da ya nemi an tashabahu tuhufa wata tsaraba wato ta abuce shi tula'imu hawahu wadda za ta dace da son zuciyarsa ma'ana a saya masa wata tsaraba wadda zai tafi da ita li yuqaddima ha baina najwahu dan ya gabatar masarki da ita gabanin ganawar da zai yi da wa ja'ala sai ya hadu ya buzul ja'aila yana rarraba alja'aila shine lada li ruwadihi ga yan sa yan asakonsa alja'ail jam'i ne na ju'ala wato shine lada da ake sanyawa a ce wanda ya aikata abu kaza ga ladansa li ruwadihi ga ɗan asakonsa ruwadi jam'i ne na ra'ib shine ne neman makiyaya kenan waɗanda za su taimaka masa dangane da tsegunta ma shugaba labarin wannan baiwa wayu sannil marajiba yana sauƙaƙa ababen kwaɗai liman yi jiki ruhuri muradihi ga duk mutumin da zai rabautar da shi da abin da yake nufi in dai har za ka iya masa hanya ka kai shi to zai iya baka duk abin da kake bukata yake cewa fa asaffa zalikal jarul khattaru yake cewa wannan makwabci wanda yake alkhattar tataccen mayaudari fa asaffa sai ya kaskanta kai ila buzulihi zuwa kyautarsa an gane ko kyautar da yake bukata sarki ya masa kyauta wadda take mai kauri tun lokacin da ya dan tsunsana masa irin wannan labari lafazin alkhattar sigatul mubalaga ne an tsago shi ne daga alkhatar ita ce yaudara wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur wa asa wato ya saba ma azla azulihi zargin ne zargin sa fiddira il ari dangane da yin riga ta Allah wadai wa asa ya saba ma azla azulihi zargin ne zargin sa fiddira il ari dangane da yin riga ta Allah wadai iddira wato shine ai lubusu dir'i sanya wato ita ce riga fa'atal waliya sai ya je ma wannan shugaba nasiran uzunaihi yana mai kakkaɓe kunnuwansa don ya saurari labari wa abasahu ya ɗaiɗaita masa labarin makuntu asrartuhu ilaihi abinda na kasance na ɓoye masa fama ra'ani yake cewa babu abin da ya razanar da ni in ji abu zaidi illan siyabu sajiyatihi ilayya sai sulalowar dogaransa ilayya zuwa cikin gidana wan siyalu hafadatihi alayya wato da haduwar fadawansa a kaina sai ga maka sun minta kai tsaye an zo an zagaye ni ya sumuni yana kallafa min isa rahu wato fifita shi dangane giddurratul yatima da wannan gwal wadda take daya daya abin da yake bukata kawai sai dai ni in dangana in ba wato wannan baiwar ya ni yana kallafa min ga yasan ya sumu na kun su al'azabi yana kallafa min isa ruhu fifita shi giddurratul yatima da wannan gwal wadda take mareniya daya daya kenan zababben gwal wanda yake makaɗaici shine ake ce masa abdurrasul yatimiya yatima yace ala an atahakkama alaihi fil qima a bisa cewa na yi yanda na ga dama akan shi dangane da kimar ta duk abin da zan iya na faɗa za a ɗauka a ban fa gashiya ni min alhammi ma gashiya fir'auna wa junudahu min al-yammi yace cewa sai ya ruho mun dangane da bakin ciki da ɓacin rai irin abin da ya ruho ma fir'auna da rundunarsa na teku lokacin da Allah ya yi nufin hallaka su walam azal ban gushe ba udafi'u anha ina ijewa dangane da wannan baiwar tawa wala yughni difa'u ijewa ba ta wadatarwa wa astafi'u ilaihi ina neman ceto zuwa gare da sunan cewa ranka ya dade a dan sauƙaƙa mu wannan al'amari wala yughni difa'u yace neman ceton baya amfani وكلما رأى من مزياد الائتياس a duk lokacin da ya hango natsuwar iyawa game da ni al'awi shine abu wanda yake mawuyaci a duk lokacin da ya hango wato al'ikiyas wa kullama a duk lokacin da ra'a ya hango izbiya da li'ikiyas wato da duwar iyawa minni game da ni warkiya da manas ya hango neman wata matsira game da ni ta jarraba to dangane da tsawatarwar da nake masa wala ya ta'ibu kuma bai ya koma
hakika hanzarina ya bayyana fi sami'i dangane da aikina wa inna ni lalle ni sa'artuku fatki da sannu zan ɗinke barakata min talidi dangane da tsohon abin da na aikata wa tsarifi da sabon lafazin talid ita ce sabuwar dukiya wadda mutum ya an gane ko tsohuwar dukiya wadda mutum ya gada an gane ko tsarif ko kuma barif ita ce sabuwar dukiya wadda mutum ya nema a nan abin da yake nihi da cewa da sannu zan ɗinke barakata min talidi dangane da tsohon abin da na aikata kenan wa ɗarifi da sabon abin da na muku dukkan shi zan cike gibin arratku shine wato ɗinke abu alfatku kuma shine barkawa ga ya can awalam yara allazina kafaru anna samawati wal arda kana taratqan fa fataqnahuma yace ala anna ma zawwattukum a bisa cewa abinda na guzurtar da ku min fukahatin na kakaci alazzu ai shine yafi daɗi min halwa dangane da halawa na da kulle arifin a wajen dukkan masani wannan labarin da na baku yahi halawar waliman nan daɗi qala haris ibn hammam haris dan hammam yake cewa faqabilna atizarahu sai muka karbi hanzarinsa wa qabbalna izarahu muka sumbanci sajansa ga ya ce waman raga fi zaka turabi izarahu wa qulna lahu muka gaya masa kidman wa qazatin namimatu khairal bashar ai tuntuni ba yau ba an namimanci ya mangare fiyayyen talikai shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma an masa an namimanci balantana ne hatta tashara an hammalatil haɓabi man tashara har ya kai lokacin da labari ya watsu wato dangane da mai ɗaukan ƙaya ta jefa a kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama man tashara abin da ya watsu na annanimancin da aka masa ba annanimancin da ba a masa ba sun masa almahu sannan sai muka tambaye shi amma a hadasa jaruhul qattatu abinda makwabcinsa tataccen annamini ya faran masa da shi wa dukhulul mufutatu da wanda yake mai kutse a cikin al'amarinsa mai wuce iyaka dukululu shine wanda yake mai kwanto ya shiga cikin al'amarinka sai ya san abin da yake koye an gane ko ba tare da an gayyace shi ba wa dukululuhu da mai binciken boyayyen al'amarinsa almustatu wanda yake mai wuce iyaka dangane da rahoto yace ba'a da an rashe lahu nablas fi'aya bayan ya sanya masa gashi ga kibiya wadda take ta annamimanci a si'aya annamimanci kenan وجدم يا وجزم نيكو ظالم نيكو وجزم حبل الرعاية يا كتئي مسا إجيا ود تكي تكيا مقبتك فقال سيكي تشيوا أكذا أي شي ون مقبتينا و يا هدو في الاستخزائي wato dangane da kaskanta walistikanat wato da daɗin wulakanta walisti shifa'i da neman ceto ilayya zuwa gare ni bi zawil makana da dukkan wasu ma'abuta matsayi duk wasu ma'abuta matsayin daraja sai bi ta kansu yake cewa in yafe masa ma'ana wai tun lokacin da aka yi wannan abu sai ya ringa kaskanta ya ringa kaskanta kanshi a wajena ya ringa neman ceto a wajena bi zawil makanati da dukkan wasu ma'abuta matsayi na daraja cewa in yafe masa yace wa kuntu ni na kasance harrajtu ala nafsi na kuntata raina ala an yastarji'ahu unsi a bisa ala wake cewa wa kuntu na kasance harrajtu ala nafsi na kuntata zuciya Allah yastarji'ahu unsi bisa cewa ɗebe kewa ta ba za ta koma dawo masa ba aw yarji'a ilayya amsi sai idan wato jiyata ta dawo aw anan bi ma'ana illa an illa an yarji'a ilayya amsi sai idan jiyata ta dawo sannan zan iya dawowa soyayya da shi kenan abin da ba zai yi ba falam yakul lahu minni siwar raddi babu abin da ke kasancewa gare shi game da ni sai mayarwa kawai wal israri da nacewa ala saddi a bisa bijiri masa wa huwa la yaktaibu yace shi ko baya bata rai minan najahi wato dangane da tsawatarwar da nake masa wala yattaibu kuma bai ya komawa ya tuba min waqahatil wajhi wato saboda rashin kunyar da take cikin huskarsa bal yulitsu yace bari dai na cewa yake bil wasa'ili dangane da dukkan wani tsani wato wai na cewa in yafe masa wayulihu yana nana cewa fil masa'ili dangane da roko na cewa da Allah na ya haƙuri fama an ƙazani ya ce babu abin da ya tsamayar da ni min ibranihi dangane da kashin haƙurinsa da yake fusata ni wala abada alaihi naila maramihi babu abin da ya nisanta masa samun abin neman shi yace illa abiyatun yace sai wasu baituttuka nafasa biha sadarul mautur wanda zuciya ta mai neman tarnak wato ta wannan nafasa biha wato ta rera ma'ana wai shi makwabcin nan annami ne babu abin da ya yanke masa ƙauna dangane da samun abin neman shi na cewa mu koma zama irin na da abin da ya yanke masa ƙauna su ne wasu baituttuka wanda nafasa biha sadrul mautur zuciya wadda take mai neman tarnak wato tariras nafasa ma'ana yayi zance da su an gane ko wal khadirul mabtur da tunani wanda yake yankakke fa innaha yace ita wannan baitittika kanat ta kasance madaharatan li shaytanihi mai nisanta shaydaninsa ne ga yacan duhura wala hum azabun wasib wa masjanatan me kuma kurkuku ce lahu gare shi fi auɓanihi a cikin garinsa wa indan tishariha a lokacin watsuwar waɗannan baitittuka batta balaqal huburi wato sai ya yanke saki wanda yake na farin ciki wada abil waili wasuburi ya ringa kira da cewa kai can hallakarsa da taɓewarsa bayan da za a yi kenan a koma zama da shi wa ya isa ya yanke ƙauna min nashiri wasli dangane da tashin saduwa ta almakaburi wadda take abin binnewa kama ya isal kufar min ashabil kubur kamar yadda kafirai suka yanke kauna dangane da waɗanda suke cikin kaburbura dangane da amfana musu wani abu kenan ya yanke kauna cewa sadar da zumunci na wanda na riga na binne ba yadda za a yi ta tashi ta rayu fanashadnahu sai muka masa magiya an yun shi da na iya rera mana yan baituttukan nan nasa وينشقنا وينشقنا رياها يشاق من قمشن فقال أجل سيتي قري دغسكي خلق الإنس yawa yake cewa kulikal insanu min ajalin yace an halicci mutum wato game da gaugawa an halicce shi dangane da gaugawa ma'ana jinsi na mutum saboda tsabar gaugawa sakace daga gaugawa aka halicce shi an gane ko iktibasi ne kulikal insanu من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ثم أنشد sannan sai sabuwaka la yazwihi khajalun yace kunya bata karkatar da shi wala an gane ko wala yansanihi wajalun yace tsoro kuma baya juyar da shi sai ya sabuwaka wa nadimin mahabtuhu sidqa wuddi idh tawahamtuhu sadiqan hamima thumma awlaytuhu qati'ata qalin هنا ألفيته سديدا حميما خلته قبل أن يجرب إلفا ذا زمام فبان جلفا ذميما وتخيرته كليما فأمسى منه قلبي بما جناه كليما وتظنيته مؤينا رهيما فتبينته لئينا رجيما وتراأيته مريدا فجلى عنه سبكي له مريدا لئيما وتوسمت أن يهب نسيما فأبى أن يهب إلا سموما بت من لفئه الذي أعجز الراء سليما وبات مني سليما وبدا نهجه غدا تفترقنا مستقيما والجسم مني سقيما لم يكن رائعا خصيما ولكن كان بالشر رائعا لخصيما قلت لما بلوته ليته كان أديما ولم يكن لي نميما بجب نديما ولم يكن لي نديما بغض الصبح حين نم إلى قلبي لأن الصباح يلفى نموما ودعاني إلى هوى الليل إذ كان سواد الدجى ركيبا كتوما وكفى من يشي ولو فه بالصدق أثاما فيما أتاه ولوما yace wa nadimin da yawa aboki mahabtuhu na tsantsanta masa sidika wuddi gaskiyar ƙaunata iz tawahamtuhu lokacin da na zace shi sadiqan aboki ne hamiman wanda yake mai matukar soyayya hamim shine abokin da kuke raba aya ɗaya wala yus'alu hamimun hamima thumma aulaituhu sannan sai na bashi qati'ata yanke soyayya ta qalin wanda yake maki hina alfaituhu lokacin da na same shi sadidan mugunya ce hamiman wadda take mai raɗaɗi a cikin jiki an gane ko hamiman mai zafi kenan ruwan zafi shine kenan a nan ma'anarsa lokacin da na same shi sadidan mugunya hamiman wadda take mai raɗaɗi ga ya can wani su kamin ma'in sadid ya ce khiltuhu na zace shi kabla an yi jarraba kafin a jarraba halinsa ilfan na zace shi aboki ne za zimamin ma'abucin alkawari fa bana sai ya bayyana jilfan an gane ko ashe wawa ne zamiman wanda yake abin zargi wata khayyartuhu na zaɓe shi kaliman a matsayin abokin hira fa amsa minhu kalbi zuciyata sai ta zamanto game da shi kaliman mai rauni bi ma janahu dangane da abin da ya aikata min na laifi wata vannaituhu na zace shi mu'inan mai taimako ne rahiman mai tausaya ma aboki ne fata bayyantuhu sai na gane shi ashe shi la'inan inanne ne rajiman wanda yake abin jehewa wata ra'aituhu na zace shi muridan an gane ko cewa mutum ne wanda yake masoyi fajalla anhu sabiki yake cewa jarrabawa ta game da halinsa sai ta bayyana min shi maridan ashe lala an gane ko maridan ashe wannan ta bayyana min shi maridan cewa ashe mugu ne da iman lalatacce an gane marid shine wanda yake mugu mai tsaurin kai kenan yace wata wasamtu na zaci an ya hubba nasiman cewa zai motsa iska wadda take tacacciya mai daɗin shaƙa fa'a ba sai ya ki an ya hubba ya motsa irin wannan iska illa samuma sai iskar guba irin ta makira ya ce bittu na kwana min las'ihi dangane da halbin demu allazi wanda a ajizar rakiya ya gagari mai magani an gane ko bittu kenan sai na kwana saliman wato ina wanda yake abin sara salim shine wanda maciji ya sara ko kuma kunama ta halba wa ba ta minni salima shi kuma sai ya kwana lafiya kalau dangane da ni lafazin saliman galibi larabawa suna amfani da shi akan arish domin wanda maciji ya sara ko kunama ta halba ladiga ake ce masa me yasa suke ce masa salim wato arashi ne cewa Allah ya sa ya zamanto mai lafiya domin lafazin salim shine lafiyayye kubutacce dangane da dukkan wani aibi shine yace bittu na kwana saliman kenan ina abin sara min las'ihi dangane da halbinsa allazi a ajazar rakiya wanda ya gagari mai magani wa bata minni shi ko ya kwana game da ni saliman lafiya kalau wa bada nahjuhu yake cewa hanyarsa sai ta bayyana gada taftarakna safiyar da muka rabu mustaqiman ta shiga ta a miƙe zuwar wal jismu min nisa kima yace ni kuma gangan jikina yana mara lafiya dangane da abin da ya aikata mu yace lam yakun ra'ian yace wannan makwabci bai zamanto ba mai kayatarwa kasiban wanda yake mayarwaci walakin sanadi kana ya kasance ra'ian mai firgitaswa ligare ni khasiman wato abokin jayayya bishar dangane da muguntar da yamin yace qultu sai na faɗa lamma balautuhu lokacin da na jarraba halinsa laitahu kana adiman daman ma ya kasance rashashe walam ya kulli nadima daman ma bai zama mutumin ba aboki wanda yake na sha daman ma bai zama aboki na ba yace baggaba subha yace wannan makwabci ya sanya kyamar asuba ila kalbi zuwa zuciya ta hina nan ma a lokacin da yi annamimanci har ya sa ina kyamar asuba yace li anna sabaha domin ita asuba yulfa namuman an same ta annamimiya ce duk in ta bayyana komai sai ta huddo shi hili wada ani sai ya kai ni ila hawan laili zuwa san dare izkana yace tunda sawadu duja wato bakin duhun dare ya kasance raƙiban mai kiwo ne katuban ko mai ɓoye dukkan wani asiri ne kenan sai ya sanya min kyamar asuba me yasa dan tana bayyana duk komai da komai dare ko shi yake suturcewa wakafa manya shi yace ai ya wadaci wanda ke annamimanci walau faha bisidiki ko da ya yi magana ta gaskiya ya wadace shi a saman ɗaukan zunubi fima a tahu dangane da abin da ya zo da shi ya aikata waluma an gane ko kuma ya ishe shi lalaci an gane ko wai wakafa ya wadaci manya shi wanda ke annamimanci walau fa sidiki ko da ya yi magana dangane da gaskiya ko da abin da ya faɗa gaskiya ne ai ya wadace shi a saman dangane da ɗaukan zunubi waluman da lalaci fi ma a tahu dangane da abin da ya aikata lalata da ɗaukan zunubi kaɗai ya ishe shi ko da gaskiya ne abin da ya faɗa kala yake cewa falamma sami a rabbul baiti qarirahu lokacin da mai gidan ya ji rera waƙarsa wa saj'ahu da zancensa wanda yake tsararre wastamlaha taqrizahu ya ji daɗin taqrizahu yaban da ya masa an gane ko wa sau'ahu wato kuma da zamban da ya ma makwabcin bawwa'ahu mai hada karamatihi sai ya zaunar da shi a kan shimfiɗar wato darajarsa wasaddarahu ya ajiye shi a gaban ala takrimatihi a bisa wato shine hulansa takrima shine wato ɗan matashin kai da ake yin shi a ajiye a zauna irin na sarauta wasaddarahu sai ya zaunar da shi ala takrimatihi wato a bisa hulansa hulo sun masta hadara ashirar sihafin min algarab wato sannan sai ya sanya aka kawo wato tangaram goma min algarab garab wanda yake na azurfa min algarabi na azurfa fiha halwa ulkandi a cikinsa akwai halawa ta mazarkwaila wadarabi wato da tafarar zuma wa qala lahu sai ya ce masa la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ai yan wuta da yan aljanna ba yanda za a yi su daidaita ma'ana na kwarai da lalatacce ai ba za su daidaita ba wala ya sa'u ai ba yanda za a yi ya sauƙaƙa an yi alal bari'u da za a mai da kubutacce kazirbinna kamar ma'abucin tuhuma wanda yake kubutacce ba yanda za a yi a maida shi kamar wanda ake tuhuma yace wa hadhihi al'aniyatu waɗannan tangaram da kake gani guda goma ta tanazzalu manzilatal abrari fi saunil asrari za ta tsaya matsayin ‘ya'ya nagari dangane da kiyaye a sirrai ya ce falatu li hal ibada kar ka ba ta nisanta kamar yadda ka ba wancan wala tulhiq hudan bi'adin kar ka hada annabi hudu alaihi salamu da mutanen shi adawa su sune malalata amma shi na kwarai ne annabin Allah ne summa amara khadimahu sannan sai ya hori khadiminsa bi naqaliha ila maswahu cewa ya ɗau waɗannan farantai ya kai su gidan abu zaidi li ya hakuma fi habi ma ya hawahu don ya yi hukunci a cikin ta dangane da duk abin da ya suke so fa aqbala alaina abu zaidin abu zaidi sai ya gabato gare mu wa qala sai ya ce iqra'u suratal fathi ku karanta inna fatahna laka fatahan mubina wa abshiru yace ku riki albishir bin dimalil qarhi wato da warkewar maruru an gane ko alqarh wato shine rauni ma'ana ku riƙe albishir cewa marurin nan ya riga ya warke faqad jabara Allah tukulakum ubangiji ta'ala ya tsara wato wabin kuma ana ya cike gibin wa sanna aklakum ubangiji ya sauƙaƙa abincinku wa jama'a fi zillil halwa shamlakum ubangiji ya tattara taron jama'ar ku a cikin inuwar halawa wa asa an takrahu shay'an ya kusanta ku yi kyamar wani abu wa huwa khairul lakum alhali ku alkhairi ne gare ku kowa ya kulle shi a zuciya lokacin da aka ɗauke wancan tangarau sai zubar da hawaye yake ya ce walan ma hamma bilin sirafi lokacin da yi niyya dangane da juyawa mala ilastihida'il sihafi sai ya karkata izuwa cewa ai sai a masa kyautar waɗannan horantai na azurfa faƙala lil adibi sai ya faɗa ga mai walimar ya ce masa inna min dala'ilil zarfi yana daga dalilan hankali na mutum mai nuna cewa lalle tacaccen mai hankali ne samahatal muhudi bizarfi wato shine yin rangwame na mai kyauta da kaya in ka ba mutum abinci ka bashi har kwanan wannan shine yake nuna hankalinka kenan an gane ko ismu inna shine samahatal muhudi bizarfi lalle yin rangwame na almuhudi mai kyauta bizarfi da kayan da aka zuba kyautar min dalailil zarfi yana ɗaya daga cikin dalilan hankali yace faqala shi mai walimar sai yace kilahu malaka wal gulamu yace dukkan warantan nan da abincin da yake ciki kai da dan aiken duka naka ne an baka yaran bawon da bawon da ya kawo shi ma an baka fa hazifil kalama yace shahizan ce magana ta wuce wani habbi salamin yace tashi da sallar da aminci fa wasaba abu zaid sai yayi bura fil jawabi don jin daɗin amsar da aka bashi wa shakarahu ya gode masa shukuran raudin sahabi irin godiyar dausayi ga girgije idan ya zuban masa da ruwa sun matsata da na abu zaidin ilahi wa'ihi abu zaidi sai ya ja mu zuwa balbalin gidansa wa hakkamana ya alƙalantar da mu fi halwa'ihi cikin halawarsa cewa mu yi yanda muka ga dama waje ala ya haɗu yuqallibul awani biyadihi yana juya waɗannan farantai da hannunsa wa ya fuddu adadaha ala adadihi yana karkasa yawansa ala adadihi a bisa jama'arsa da wane da wane sai a gama su sai a ba su faranti guda da wane da wane su ma sai a gama yau dai ba a yi rowa ba an gane ko abin da ya samu na farantan azurfa shi ma sai da ya raba ma jama'a sun maƙala sannan sai ce lastu adari ya ce ban yi sani ba a ashiku zalikan nan mama shin zan kai kukan wannan annami mai am ashkur ko kuma gode masa zan yi wa atanasa fa'alatahu allati fa'alaha wato aikinsa wanda ya aikata am azkuruhu ko kuma tunawa zan yi in ambata tunawa zan yi ko kuma mantawa zan yi an gane ko shine wa fa'alta fa'alata kallati fa'alata wa anta min al-kafirin shine yace wa atanasa shin wai mantawa zan yi ta da gangan fa'alatahu aikinsa allati fa'alaha wanda ya aikata am azkuruhu ko kuma tunawa zan yi yace fa innahu lalle shi wannan annamimi wa in kana aslafal jarima ko da ya kasance ya gabatar da wani laifi wannan naman namima yayi annamimanci yace to fa min gaimihin hallat hadhihi dima wannan mamako daga cikin girgijen shi ne ta kwarara ya kwarara wa bi saifihi da takobinsa ne in hazat hadhihi ganima wannan ganima ta taru an gane ko in sababin shi kenan shine aka samu wannan ganima yace wa qad khadara bi bali yace haƙiƙa ya darsu a zuciyata an arji'a da naka koma ila ashibali zuwa wato ƴaƴan kuikuyo na ma'ana ashibal wato jam'i ne na shibil kuikuyon zaki ma'ana abin da yake nihi anan ƴaƴansa wa aqna'a na dangana bima ta sanna da abin da ya sauƙaƙa ligare ne wa Allah utiba nafsi wala ajmali yace ba zan wahaltar da raina wala ajmali ko raƙumma na game da yawuce yawuce wannan ma abin da aka samu ya isa wa ana uwaddi'ukum yace ni ina ban kwana da ku wada'a muhafiz wato irin ban kwanan mai kiyaye soyayya wa astaudi'ukum ina ba da ajiyar ku ga khair hafizin fiyayyen mai kiwo shine ubangiji tabaraka wa ta'ala thumma stawa ala rahilatihi sannan sai ya daidaita ya zauna a kan taguwarsa raji'an yana mai komawa fi hafiratihi a bisa sawunsa an gane ko a iza kunna izaman nakra qalu tilka izan karratun akwai shi a can fil hafira fa yawa a iza kunna izaman yaquluna a iza kunna izaman fil a inna lamarduduna fil hafira yawa shine yake cewa raji'an fi hafiratihi yana mai komawa a sawunsa walawiyan yana mai karkata ila zafiratihi zuwa jama'arsa fagadarana sai ya bar mu ba da an wakada ta ansuhu bayan taguwarsa ta yi gaggawa wa zayala na unsuhu ɗebe kewarsa ta rabu da mu sai ya zamanto kadaskin kamar mazauni gaba sadruhu wanda shugabansa ya faki aw lailin ko kuma ka ce dare ne a fala badruhu wanda dar- wannan watansa wato ya faki ƙarshen kenan makama ta sha takwas da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك